malam ya ce tambi fadakar idan shara ta bi shuruɗu idan waɗannan sharaɗin suka haɗu suka cika sharaɗin da malam ya gabata kasance mai zarki ya kasance mai rihewa ya kasance dinkakke ya kasance ga yanar da kasance na bata ne kasance ana iya tafiya a cikin shi waɗannan sharaɗa har guda nawa malam ya waɗi guda takwas ko kada ya zama to an sanya shi na sabon Allah an yi balaguro balaguro na sabon Allah kada ya zama to an sanya shi dan amfani da sauransu da haka kenan idan waɗannan sharuɗa suka cika malam ya ce jazal masu shawa za a halitta a kan kufi guda ne wala ya tawakkatu bai iyakantuwa bi waktin da lokaci ba a iyakance shi da wani lokaci wato ba a cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shafan kufi ya lalace mun gani ma'ana ba a cewa yi ne ne ko yi ne biyu ko kwana ko sati da sauransu ba a kayyade shi amma da magana tana son gyara ko domin sahabbai sun bai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu shaba a kan kofi yini ɗaya da daren shi ga wanda yake al-muqim mazauni gida da kuma a kwanaki uku ga wanda yake mai balaguro daga wannan hadisi shine dalilin da ya iyakance cewa wanda yake gida ba zai kara da kwana ɗaya ba yini ɗaya da dare ma'ana an kasance shi da asuba zuwa ishayi sai ka cire kuma da kayan zata ishayi ya kai sai ka cire shi ka sake yin arwalla da kai zaka sallar da ke bayan wannan in kai sha ba kan kofi arwalla ba ke ba sallar ba ke ba da wannan ingantaccen abinci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran kenan wannan ra'ayi ne na malam yace wala ya tabaqqatu bi waqtin bayni ya kuntuwa da lokaci wala yalzamu nasruhu haka ma cire shi bai da zumta shi bai zama wajibi gare shi bai da zumta mutum ya cire hukumin da ya sanya illa an ja sura lahu janaba sai fa in janaba ta faru ga mutum ma'ana sai idan janaba ta samu mutum to a lokacin nan yake zama lazimi ga mutum ya cire wannan hukumin shi an gane ko haka hadisi ya ka ga wannan ma wannan magana da malai hadisi ko Allah nan ji asifafa illa min janabati walakin min zarifin wa law haka sahabbai suka rojo da manzala sallallahu alaihi wasallam cewa kada mu cire hukufin mu saboda bayan gari gowar amma idan janaba ta same mu ce duk wanda janaba ta same shi yana da hukufi to shaban hukufi ya kare shi dole sai ya kare wanka ya wanke wannan gawawan sannan ya maida mun gani aw yahsula fihi kharqun kabir ko kuma a samu tsaga babba wata babban guda a cikin me a cikin kofi din da ka samu babban guda to sha shi ta lalace aw yanzu ya kada ko kuma mutum ya jire kawai ya zare kawai da أو أكثرها كوكما من يولتا ذلك إلى ساق خفه يزوى قبل خفش معنى زوى بني diddiga kaɗin nan wurin da yake kufin yake rihi ma kawa ka cire mai yawan shi idan ya zama to haka nan ne kawa ka ta bayyana inda kufin ya rihi an bayyana shi ko an bayyana sashin shi to a lokacin da shafa hukun ta lalace idan arwalla ta kama ka sai ka cire ka wanke ka wanke ka wawon ka ba za ka shafa a kan ba wasu batun masjid mustahabba wato shi hukki kamar yadda muka rubo bayanin shi can baya da yake ba cikin fikewa ke waɗin wannan ba na daina da muhimmanci hukki yana daga cikin abin da ahlus sunna da jama'a suka bambanta da shi da yan bid'a gani yana daga cikin abin da yake nuna mutum yana da aƙida a wurin alu sunna na da alu sunna na sahabbai da tabi'ai da sauransu da asbabu tabi'in da almajiransu yana daga cikin abin da ke bambanta alu sunna da shi yasa zaka ga sun bari almasu ala kufair a cikin da tafan aƙida saboda ni yan bida su sa ba an ce yan bida suke tunanin wai masu zaren suna masu sauran abin nan masu kasa su wannan ba zai wannan ba zai daga cikin bida da halin suna ke ya ta hannun bida ce karama ba nan ba ta raba mutum da addini akwai bida wadda kafin haji da yin ta arne ya kafi ke bai da bambanci da shi da ba haka ba duk kafirai mun gane amma akwai me sai bidiyoyi waɗanda suke halin suna jama'a sun bambanta da su da su da ba da su da yan bida su ba su ganin sha ba a kan kuma sai dai a wanke kawawa a wurin wasu kuma sai dai a shari kawawa ma ba kuffin ba ba a sha ba kuffi sai dai a shari kawawa duka waɗannan halin suna sun bide su mun gane su amma da yake nan littafin fito ne ba littafin yana kira ba za a yi magana kan wannan hada shi ya halitta a sha babu shi wa sifatul masjid mustahabba sifan shafan kufi wanda ake so wanda suke mustahabbiyan an yaba sabi a yadi lumna shi ne mutum ya aza ɗan yatsun hannun shi na dama ala asabi asabi a rijili akan jaffan ɗan yatsun tawashi min zahiri qalbihi daga bayan tawashi اليمنى تداما ويضع كما يده اليسرى النجناب من تحت أطراف أصابعه da karkashin ɗan yatsun jaffa ɗan yatsun shi min baku ne kofi daga cikin kufin shi ba na haka ne ba wani an nuna tun wani na kasu shi ne kawai abin da ba da ke nuna ba wai mirku ma sai mutum ya jawo su ilar kyabai har zuwa idan sawunci wa ya fali bil yusra kadhalika haka zai aikata da kawunci ta hagu kamar yadda ya aikata da kawunci ta dama ala ahadin kaulai na kan ɗayan maganganu guda wannan shine bayani akan me bayani akan akan kuki a can baya mun yi magana akan daga cikin sharuɗan nan ko mun yi magana akan wata magana da muke can baya bayan an gwaje su baka ji ba ka ji ba ba دعوا الله فإني أذكرتهما ظاهرتين ومسح ala zahiri ma sai manzo Allah ya shafi bayan shi kawai ko ba haka nan ba saboda kenan shawar baya shine saman kawa shi kada yake shine abin da yake dalilai ingantattu da shi ba a shawon kasa kisa ha ba a risi wani magana a risi ce ba da wani ba a risi wani magana sai na a risi لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلى haka ne ko da a ce addini da ra'ayi yake shi to sai dai ba da ra'ayi yake shi ba ana yin da dalili addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bil tamwil dini ko ya ce Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma sahabbai shine addini kawai laisa bisami bayan addini da shirme da hayaniya bayan addini da yana ganin ya kamata yana ganin ya dace inda ana yin addini da ina ganin ya kamata yana ganin ya dace da ainihi Allah subhanahu wata'ala bai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan amma wa cewa ina gani ina gani da sauransu ba ko ina ne ba ya aiki ba ko inda ina gani yake aiki akwai da ba in akwai dalili ina gani ba aiki in babu dalili ina gani yana yi kuma gawa sai ga malami an ce malami ba wai kowanne wanda ka san malami ba malami yana da sharaɗa wanda yake ɗaukar wannan sifa da shi ɗaya shi ke ɗaukar wanda ya san da dalilai ƙur'ani duk ƙur'ani ba ki da ya san tafsiri ko da bai harsa ƙur'ani ba ya san tafsirin ayoyin ƙur'ani kuma bayan da suna ayar Qur'ani duk aya ya san tafsiri tana tafsiri ɗaya ko biyu ko uku ko ma da ribe domin me kai kan hujja da aya kace mai aisuwa da sun fasa shi yasa baya magana kan aya shi biya tuno maganganun da aka yi na aya in ya fito hujja ga wannan aya akwai ɗaya daga cikin maganganun da aka fasara wannan aya da za su cin karo duba sai yau mun fahimta fara kenan sai mushtaidi mushtaidi kuma wani mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala mushaiwa babba har dai Qur'ani ya san shi duk tafsirin da kuna Qur'ani a cikin duniya ya karanta su sannan kuma da hadisai da ka sani ya san su ya rike su in ma bai harbice su ba to yana da dai har da mai yawa ta su makasar da malami ana cewa malami ne kuma hadisi ɗari ba da shi jere dari wurin malamai ma mai hadisi dubu ma ba musulai matsala dubu ke abin cikin addini ba ta yi dubu nawa ba da haka waɗannan malin mana da za ka ga suna da harra sai da yawa yadda za ka ga akwai hafi akwai wane ne abu malin yana da akalla hadisi dubu da cikin ƙarshe da isnadi kuma kowane lokaci ka bukata suna kuma ba wai shi kadai ya ba haka yadda yadda ya rinta hadisi ya kai rubuta Qur'ani kuma duk hadisan na ya rinta bayanan da malamai su kawo kuma za ka saka shi mai cikin ba dole ba ne nan ma ba a kace mai ba a koyi ba ya san fito kowa ba ka sami bangaren larabci ya iya balaga ya iya nahawu ya iya sarrafa ya iya mufradatu lugatul arabiyya kalmomin larabci ya sani duk ba ake wannan ne saboda shi irin wannan in yi dogunci to ba wanda ya sai kaza ba don sai ya jiba ya jiba ba ya jiba da zai ke ba sun ce shi yake jiba sun ya lalaba ya lalaba ko sai shi ba ka yi kare shi ka ce mai ba daidai ba jirgin da za ka takama an ce kaza ya riga ya haddace shi haka sai imam muhammad ya haka sai imam bukhari haka sai imam muslim haka sai imam tirmidhi haka sai imam malik sai abu hanifa sai imam shafi musamman imam shafi dan baiwa ne duniya ta rage ba sai malami sai imam shafi ba imam shafi in yana binciken dare da yake sauke qur'ani ma ba ya karanta shi yake bai ta karanta a kawai kallon shi yake da zuce shi sai ki kwana in matsala ɗin ne da na shi kwana ya sai sa yana yaje ya dawo ya kai daga bakara zuwa nashi daga bakara zuwa nashi kadda ya hukuncin da za a kwana in ishtiyar da ya kaga waɗannan duka manyan manyan malamai duk da yake lokacin su ba ba da sai da yawa ba rubuta su sai ba waɗannan malamai ba ana samun canji
ɗan shi yi wala da yawa ka zai yi su gobe shi yadda in an ce na hau ba wai ya san na hau irin wannan na na na hau ba ba da sauransu ba magana ta yake wata manya manya saboda na hau ma yadda ka san ana sabanin malamai cikin na hau ma uku akwai mutanen hijaz akwai mutanen kufa akwai mutanen basra akwai wani ne duka sannan kuma akwai malamai waɗanda su ba ruwansu da da wani gari malamai ne na na hau masu cin gashin kansu suna magana ne a karan kansu ba wai a karan wani gari ba malaman wani ba ruwansu da wani gari su malamai ne waɗanda an hanyar sabani sai a ce sun ce kaza su kansu madogara ne a ce haka larabci yake ba kada kada ya yi da irani wani zai cewa ba haka ne yake ba ai shi ba wai ba haka ya fasa shi ba Kaga ni sai kuma na wurwa ba ka kai gaba tana nawo baka iya alfiya ba in ma baka haɗa su ta baka san sharhin ta ba kuma sharhi ka da su da yawa ga su ɗafarin da ga su ibn hisham yana da wani littafi wanda ɗafarin da duk cikin za ka saɓani saɓanin ba shagorin ba ba ce littafi akwai na nahu ba ta sannan kuma malami na nahu malama addini bai san balaga ba wannan ilimin muka da nake faɗi ba wani san su ba abinda malamai ne suka faɗi ni nake faɗi malamin da yake zaune shi ne za a ce mai shi to da ya zama to cikin larabci ba a kace ba mai kasa ko wasu sai ta inda kai ya san shi wannan shi ake ce mai shi ake ce mai mushtahi saboda haka ishtihadi yana da wuya ba irin ishtihadin da ake gaisa da tsara almajiya da za a ce a ishtihadi shaɗin wannan kamar irin ko ibiya ba kada ce baka ce da da muke sai mutum da ya fara ya shi ne sun da shi ita wannan shaɗi ne larabci ba na shari'a ba a za ka jarawa da mushtai biyu ba ko kuma yana da wuya shi mushtai ba wai cikin nijar ba cikin duniya ba bai wuce ɗaya ko biyu duk lokaci lokaci ba wai dubbai ne ko saudiya ka jawa ko wani mushtai ba ta talla a samun guda ɗaya ko saudiya kun gani haka in kaje kasan masa haka in kaje ina ne ba wai yawa gari cikin duniya ba shi masu hujja da gamu akwai dai malamai akwai malamai amma mu shi dai shi kullum bai wata kwana ɗaya cikin kasa kuma in ya mutu kaya a samu wani sai ya sha wahala haka ne فصل قال يزي الحيض هو الدم الخارج بنفسه abin da ake ce mai alhaif huwa damul kharij shine jini wanda yake hitowa bi nafsihi da kai ma'ana ba wani abu shi fito shi ba kun gani jinin da ya zo daga wato al'auran mace wanda yake hitowa da kai shi yake ce mai jinin al'ada akwai wanda zai hitowa ba tare da shi ba kamar da ciwo ya mun gani wannan ba a kira shi da sunan ne jinin al'ada jinin al'ada dai shi ne wanda za a yi tawa in lokacin shi su yi to shi ake ce ma alhaif waddabu shi ne jini alfariki mai yi tawa mai nafsu shi da kai ba wani ya doshi ba min kubuli daga gaban man tahmil wadda take daukan juna biyu wadda ta isa ta dauki juna biyu ita ke yin jinin al'ada adatan al'adance tana iya ɗaukan ciki to ita ake ce mami mai jiran al'ada fi muddati 15 yawman a cikin lokaci na wanda zai dauki kwana goma sha biyar shine mafi yawa ila a fadula ko kuma kasa da kwana goma sha biyar ila sa'ati ne zuwa lokaci daya na awa ko kuma dai lokacin da a, lokacin da malamai suke wannan magana babu agogo sa'a da ana jin wani lokaci yanzu mana ya kaddara shi da awa min ghairi wilada ba tare da haihuwa ba idan jiran haihuwa ne sai shi ta nifas wala mara kuma ba tare da rashin lafiya ba jinin da ya zo ba tare da zuba tare da rashin lafiya ba jini ne na lafiya alamu ba tana lafiya da jinin al'ada in ba ta jinin al'ada ce ba ta da lafiya domin shi jini ne na mi da musih jini ne na lafiya jinin istihaba shi ne mi shi ne jinin rashin lafiya amma jinin wanda jini na da yake nuna cewa ma ya bambance da yayi fa qalluhu ko kuma ma da yake ba qalluhu mai karanci shi la hadda lahu babu iyaka da shi karanci ba da iya mana ba cewa kwana uku ko kwana uku karanci a bai da iya ka aksari kori kamar mai yawan sarki shi ma bai da iya bayan jina na da yaran su a ce kwanan da za mu ci ba bai da iya kun gani ha kamar yadda mai karancin jina na da bai da iyaka to haka mai yawan tsarki shi ma bai da iyaka na ji kun yi shigo na zama ku gane na ha karancin shi ba kwanakin shi ɗan kaɗan ɗin kwanakin shi ba amma mafi yawa da yin yau kwana sha biyar ya zama turishin lahiya yake magana amma karanci in ya zo ya gobe ya dauke ba a cewa masu kace sallah ba ta sarki bai na nan domin bai kai lokacin shi bai da iya amma da in ya ta tahiya ya ta tahiya na ba ya ta tahiya ya ta tahiya in ya kai kwana sha biyar shi ke wanda ke bayan sha biyar ɗin na ya zama to rishin lahiya da lahiya da sarki da sallah da azumi da komi واما اقل الطول اما وفي كانت الفرد فخمسة عشر يوما فانا قوم شابه mai karanci babu baya da iyaka ga mai yawanci amma mai karanci yana da kwana sha wa amma amdarul haibai amma mai yawan jinin al'ada fansarif yana sabawa bin tirabin fayyabi da sabanin su mata masu jinin al'ada alfayyar jama ne na haɗin al'ada على وزن فعل فإن كانت مبتدأة إذا ساز منسوب موارا واتن موارا جنان على عدد ينزل وارا فأكثره في حقها من يوشي جنان أتكين حقها إذا تمادت بها الحيضة إذا جنان تشمل إليها خمسة عشر يوما من يوشي فانه مشاهد بايا عقب بين مكربين في زمن تومي رجل لا بيانش in bai tsaya ba wa in kanat mu'tadatan idan ta zamanto kuma ta saba da wato ce ta saba jina al'ada fa in ma tattalifa adatuha amma ko dai al'adarta ta saba ko kuma ta ki saba yana yiwa ba ya da ba ya in dai shi ne to shi ne in ba shi wani ko wani ba in lam tattare idan al'adar ta ba ta saba ba istabharat ala adadiya sai ta kara akan al'adar ta bi talatati ayyam da bi kwanaki uku ma'ana mace ce ta saba kwana uku zuwa ta ke na al'adar ta ba ta saba tana nan kullum aka take turan da su aka rana ta baci sai ta ta kara kwana daya a kai sarki ba kwana uku suka shiga jini bai ba mun gane ko yanzu al'adar ta bata saba ba amma kuma ba ta tsaya ba to kenan abin da za ta shi ne ne ya nemi tsarki da ƙarin kwana nawa uku haka za ta yi ta ƙara an ta ƙara kwana uku bai tsaya ba ce ta ƙara wasu kwana sha ɗaya ke ko ko goma tara ke in bai tsaya ba ce ta ƙara wasu sha biyu ke in bai tsaya ba ce ta ƙara wasu sai dai na zai tsaya malayin malayin sai malam tujawis in dai ba ta ƙetare kamsa ta ashar yawan kwana sha biyar ba in dai ba ta ƙetare su ba to wannan shi ne al'ada daidai na za ku tsaya su kira abin da ya zuwa kwana goma sha biyar ya zama to jini ne na rashin lafiya jini ne istihaba wa in ikhtalafa idan ta sha bamban ta saba istabarat ala askari aliya sai ta kara akan mai yawan kwanakinta ka zalimi kamar haka wayan bi a yamin istisar hayar ita cikin kwanakin da suke tsarin neman mai bayanin sarkin hafiz mai jin al'ada ce fa'in ta ma dafi haddamu idan jini ya shuɗe da ita ila tamamin hamsa ta ashara yawman har zuwa cika kwana goma sha biyar fa hukmuha hukmu fa'ili hukuncin ta hukuncin mace mai ana ta ga kwana goma sha biyar shi ke da ita da matan da ba ta jini duk ɗaya ne fi taujihi sala a cikin fuskantar da sallah gare ta wa saumi da fuskantar azumi wa adamin qada da rashin ranko wa ikhtiyari zauji da kuma zakki ma miji ma'ana miji sun sale ne duk ɗaya ne da ita da wanda ke da tsaki faslun wani fasli ba da yake wani tsori alamatani tsarki yana da alama guda biyu tsarki daga jinin al'ada akwai alama guda biyu da ake gane shi na farko aljufufu shine bushewa al'auran mace ta bushe daga jinin babu shi da ɗauki wawa shine an tudkhila al-mar'atu mace ta shigar da khirkatan wani tsumma ko wani kyalle fi fardiya a cikin al'auran fatahuja sai ta hito ja fatan busassa ita kyallan da za ta hito da lima ba za ta hito busassa laisa alaiya shehun min adami babu wani abu a kanta na jini ko kan wannan ita ce alama ta farko daga cikin alamomin cewa ba ta yi sarki idan ta zaken da cikin alamar ta hito babu komi yadda ta zai yayin bari ne in ma menene ya hito kamar yadda ta shi to ta yi sarki alama ta bi bala ita alqasatul bayda alama fara ko ruwa fara idan jini na zuba ya koma ruwa kenan an yi sarki wa hiya ma'un abyad shine ruwa wanda yake fari kan raqiq siririn ruwa ne baya da kabi ya ti ya zawa fi akhiril hayd a cikin kwanakin jinin al'ada karshen su كماء القصة كمر والقصة وهي الجير إتجي وركسة لون وركسة ولا كشاء ولا haka ruwan suke suna wal qasatu ma da yake fararen ruwan nan da ake magana ablahu su ne suka yi kai matuƙa lil mu'tadati ga macen da ke ta saba da jinin al'ada ma'ana macen da ta saba da jinin al'ada kamata yi ne daga wannan fararen labarin wanda yanzu ta wara fa idan ra'atil dukufa idan ta ga bushewa awwalan da farko in tabarat alqasata sai ta jira me sai ta jira alqasa haka yi gabata ta jira alqasa li akhir yau har zuwa karshen mi li akhir alwaqt almuqtar har zuwa ƙarshen lokacin da aka zaɓa. Wai wasu mutar? Sallah tana da lokaci guda. Akwai al-mutar akwai akwai baruri. Wane ne da ruri wane ne mutar? Wane ne mutar ciki wane ne baruri? shine mutar na farko kenan baruri ba to shi wannan na farko din har zuwa ƙarshen shi za ta jira mai ta jira ta ga wannan ruwan fararikin za su zama shi dan za- dan al'auran ta wuce daga jini to ba ta ci asalin sarki sai ta jira wannan ruwan farare sun bayyana gare ta. za ta jira su har zuwa ƙarshen waktin musa lokaci da ake sa ana waktin muktar malamai suka ce shine lokacin da mutum zai iya samun raka a hudu ta sallah misali ko sallar magariba ko ma dai ko da sallah za ka iya samun daidai ne daidai sallah wannan shi ne mai ƙarshen mai almufar shi ne ake magana in ya dauke mata ba in je ya dauke sai ku jira har wannan lokaci har ku san kare uku da wani abu har ruwan ya kare uku da rabi ku jira za a zuwa su kare uku da rabi ba duk wanda ya zalla kare uku da rabi ya ya za cikin lokaci ba ran ko bai cikin lokaci saboda lokacin da bai ita ba ta zuwa ba kare sai kare ya ce sallah ba ha? duk lokacin sallah ne sai wannan ne na farko ha? lokacin ya shigo lokacin ya kai ke shigowa ba kullum ba kuma ai ba kullum yake wani lokaci an ce makare kuɗi ta yi lokacin lafiya asuba ma duk wanda yi ta rana bai tafi ba ya yi ta cikin lokaci duk wanda ya sallah asuba ka ai rana ta fito ya yi asuba cikin lokaci cikin lokaci zalla ne faɗa من أدرك ركعة لا ما ركعة ينقذها من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح مثل ياسا من أدرك بارك كيبا لم كان يجري بان لو بتسلى هذا تجي مسلم kare ne da rabi ya ce ya yi rakon sallah. Wani zaɓen rakon muke so sai mu zaɓa. amma mai tsakace lokaci shi ne yafi lada wurin Allah. Na. Ai ba ce to ki na rana sai zuwa gora ba ki tare ta. Ka ja wannan ba shi ji ba. Wa amma al-mubtada'a amma kaga wanda ta fara fala tantazir al-qaswa ba za ta jira qaswa ba. إذا رأت الجفوف أولا إذا تقبوش ولا فرقوك وشكي وعلى المرأة ما لجت واجبين كمتي أن تنتظر كبرها تجرى تركت عند النوم والقرآن إذا ما تلا جنا هذا تدور من كاين تبرد تجرى تجوب تجرى تركيب صبر صبر شغال كل مصلى إذا لو كنت ذات كنت تركيا زوما تنفس لو كنت kira wannan sha ta yi sha zama wajibi ga ita sai ta yi wa inda salatu subha haka ba wurin sallan asuba dole ne ta yi ba to mun mi to mun sai sallan asuba wa yamna al hayd as salata was sawma jina al'ada yana hana haira kuma yana hana sallah kuma yana hana azumi yana hana sallah da azumi wa salat kuma yana hana saki من ذلك غلبس المصحف ولم لا تمام أنت ذكي هذا أول أول وسجع قيادة ومثل المصحف تقوم تبع القرآن ومثل المصحف على ترى أنا تبع القرآن وقراءة القرآن ترى أنا قراءة القرآن ودخول المسجد كما ترى أنا شقا مسلاتي والوقت كما ترى أنا سادوة المسجد ilfarji a cikin al'auran mace zaman alhayoyi a lokacin da mace take kini wa ba da huda bayan shi kafin da kuriya gabatin tsarkinta bilbani da ruwa mana ko ta yi tsarkin sai ba ruwa sai taimama mace jinin al'ada ya tsaya mace ba ruwa ba wajibin ta wani sai taimama ko da ta yi taimama wani ciki waɗannan abubuwan dole ne sai ba za ta yi ta mutum ta yi tsarki da su mun gane ko ma'ana mace in ta yi tsarki na taimama mijin ta ba zai sa ta taimama sai lokacin da ta yi tsarki da ni alaikum assalam ta zama to almajirai ha ba ta yin karatu ba ka kawai ba ta karatu sai idan ya kama in ana koya mata karatu da shi ba ta amma ba ta zana da karatu ba amma in karatu ya kama ta tana zuwa makarantar da ya halitta su karanta malami ya saurare ya halitta da su juzin karatu ko da wasu faslon wani fasli ma da ya ce annifasu abinda ake ce ma annifasu wanda wani khariju shi ne jini mai yin dawa min kuminal kumuli daga gaba bisababin wilada saboda haihuwa shi ake ce ma annifasu wayar zahidin ala 60 ne yawan ba zai kara akan kwana 60 ba kwana 60 ne kawai da ya kara kwana 60 ya zama tuni fa'ida zada malam ya ce idan ya kara ala 60 ne yawan akan kwana 60 fala ta tafiyar mace ba za ta ba za ta kara wasu kwanaki ba da ya kai 60 shi kenan kawai ya zama wani jini ne ba jiran haihuwa ba wa hukmu damin nifasi hukuncin jinin biki ba da yake fi ma yamna hu cikin abin da yake hana shi wa fi tibai musla kuma cikin abin da ya kumsa na wanka hukmu damin haizi hukuncin shi ne jinin al'ada mutlaqan baki daya kun gane ko da abin da jinin al'ada ya hana jinin biki na duka duk wanda muka bayani can ba yana hana sallah yana hana azumi yana hana addini duka yana hana baki daya wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ce Hukum a aina ana ma magana ba wai an ce duk kowace mace ta zama a in ya ci gaba da su ba bai tsaya ba, kwana 60 ne amma ya halitta yana iya tsayawa ranar ranar haihuwa ranar yana iyawa bayan haihuwa da awa daya yana iya da yan mutuka yana iya tsayawa shi ke na ya kare yana iya tsayawa bayan kwana daya bayan kwana biyu ba in ya ci gaba da zuba ne zai tafiya da har wata kun gane to abin da ya karu da wata biyu shike na zama tun jinin mai jinin rashin lafiya ne ba jinin lafiya Allah wa Sai ne yau, to kuce su da rawa. in shi ne shi ne ko ba shi bane ba shi ne alamomin shi ake yi ba gani shi ba akwai labarin malamai su malamai suna ga baya da yaka waɗansu ma malamai kwana da yi su amma yana da ke zuwa zuwa wadanda shi ba akwai labarin malamai na kamar yanzu sun bayani da bayan bayan bayan da na ba da a sunnancin bai cike ne na hadisin suna da cikin bulubul fara ko cewa mai jira na da ba su san da wata wanda na rashi hadisi ne shi ne malamin wani ya fasa shi in baka shi na ce malikin ta wani kyalewa ta to sunna ce a zan ba ka kaya duk lokacin da ka ji na bayani na yi shiru ba ce a malikin ta to sunna ce kuma ko a malikin ta ba wai ya zama mu sunna shi ma duk sunna ne sai dai a ce ne su suna ganin ingantattu ne su kuma malamai suna ganin ba su da inganci amma duka dai sunna duk ishtihadi ne na malamai cikin ishtihadi ne na malamai kuma dole sai an yi nawa kwarai ko duk jinin jini dai ba na biki bane ba na al'ada ba ne ba ya na sallah ba ya na aji ba jinin ba jinin kazanta ba jinin shi laya ba na kazanta sai dai a malamai sun ce dinga ta iza sallah su ta ba na ba ta ne rike a wanda ta yi sallah biye shi ne kawai amma duk lokacin sallah in sai a wanda ta shiga sallah ko da tana sallah yana zubo mata ba wadda ba na al'ada ba ne tsanin jinin na sarki Allahumma salli ala